أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imam al-hafiz abu isa muhammad bin isa bin saura at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta litinin yau muna goma ga watan zulqada 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 27 ga watan hudu 2026 miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaqa a sati wanda ya gabata mun fara albabul awwal babi na farko a cikin wannan littafi mai albarka babu ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da yazo yake bayani akan halittar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ga hadisai guda shida darasi wanda ya gabata insha Allah mun za mu tashi hadisi na bakwai insha Allah kafin nan game da littafin da muke karantawa akwai nusuka an kawo ta saidawa da tanan jika biyu biyu kina duk wanda yake da bukata akwai waje yusuf dan agaji kina mutum sai ya je ya ba shi sai ya siye shi ga nusukan jika biyu ake sai ta na kina hadisi na bakwai malike cewa حدثنا أحمد بن عبد الدبئي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممجد أو كو ممجد يا زود الرواية بدل كو ممجد كو ممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج الأينين أحدب الأشفار جليل مشاش والكتت أجرد ذو مسرب ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجا وألينهم أريكا وأكرمهم عشرا من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أهبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم a wannan hadisin imamu turmidi ya fitar da shi a cikin littafin shi aljami kitabul manaqib babu ma jaa fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan hadisin a cikin isnadin shi akwai rauni domin akwai umar bin abdullahi maula gufra wannan da ifi kuma a cikin hadisin halau akwai wata illa ta biyu akwai inqita'i tsakankanin ibrahim bin muhammad da aliyu bin abi talib da haka isnadin hadisin wannan da'ifi ne amma hadisin lafizan da suke cikin shi wato hadisan da suka gabata da kuma hadisan da za su zo da yawa suna istishhadi suna karfafa wannan lafazin da ya zo wato a cikin wannan hadisi a wannan hadisi aliyu bin abi talib ya kasance إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن ينا صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيئة لم يكن بالطويل الممغيت وممغيت كله بمعنى واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيكسن شيبا من صوني وندي زرتا بزمن توبا من صوني زلبي to za mu bi wato wannan hadisin waɗannan kalmomi na shi daban-daban imamu tirmidhi Allah cikin shi da gafara ya fassara su a cikin littafin baya ka wannan hadisin sa'annan ya biyo da fassara su wanda shi kuma ya samu wannan fassara ne daga al-asma'i ya yi tafsirin waɗannan kalmomi idan da aka za mu karantawa muna zuwa tafsirin muna karanta har makare tafsirin wanda littafin yake hannun shi a yace mun maghit ko mu maghit ma'anar shi azahibu tula shi ne mutumin da tsawon shi ya zarta ya tafi ya ce ƙala wa sami'tu a arabiyyan ya ƙulu fi kalamihi ta maghata fi na shabatihi ai maddaha maddar shadida mana idan mutum yana da abin kori da baka kaga ai za ka za wannan bakan da ƙarfi ko to wannan jan da ƙari sai a ce nashaba to shi ne zo a cikin wannan kalmar cewa ta maghata ai nashaba me ma'ana nashaba ma abin da ya ja ya yi tsawo to annabi sallallahu alaihi bai kasance ba wanda tsawon shi ya jayu sosai irin jayu wanda ya zarta wala bil kasir al mutaraddid kuma ba gajere bane wanda yake al mutaraddid anan ya fassara shi ad-dakhilu ba'aduhu fi ba'dil isra wanda shashe shi ya shige cikin shashe shi saboda gajarta ma'ana mutum a ce dunkule shi ba dunkulalle bane kuma ba shi mai tsawo bane wanda ya zarta wannan da kama hadisan da suka gabata ne cewa laysa bil tawilil ba'in wala bil qasir hadisan da suka gabata sai ya ce wa kana raba'atan min al qaw annabi sallallahu alaihi ya kasance tsakatsakiya ne a cikin mutanen shi kasan kowace al'umma akwai irin halitta da Allah ta'ala ya mata waɗansu tsarin halitta su wasu masu tsawo ne wasu gajeru ne waɗansu ma haɗa gajeru da dogaye to a cikin larabawan da annabi sallallahu ya aiko ma'ana laraban da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu a cikin su wato yanayin su shi a ciki ba zallabe bin su bane kuma Allah shi ba gajerun su bane shi ne ma'ana rabatan min alqawl shi ma wannan kalmar ta gabata kace rabatan ko marbu'an duk kusan ma'ana su ne ma'ana tsaka take lam yakun bil ja'adil qata bai kasan gashin shi bai kasance ba cibirarre wanda yake dunkulalle wala bisabti kuma Allah ba sakekke bane ma'ana wanda yake gashi wanda yake kamar irin na mata da aka sa mishi shampoo aka sha mishi abubuwan da ya zama siri-siri ya jayu ya zama kamar tsintsiya to ba haka bane ita ma dai wannan kalma ta gabata a hadisin da ya gabata sai ya ce kana ja'adan rajilan to tsakatsakiye tsakankanin wato ya dan dunkule kaɗan da kuma tsakankanin wanda zai saki kenan shi ba su yake bane kuma dunkule bane kenan yana tsakatsakiyar su malamai suka ce wannan shine wato sifa mafi kyawu ta gashi a namiji wani lokaci su mata an a ce su gyara gasin shi ne su sa yayi kamar tsintsiya yayi sarsar wannan ana iya bashi wani yanayi kyau a wani bangare ko a wani yanayi na gyaran gashin da sauransu amma dai a namiji wanda yake daidaitacce sifa mafi kyawu ta gashi ne ta tsakankanin wato qaɗib da asabt kana shi ba dunkulalle bane kuma shi ba jayayya bane walam yakun bil mutahham annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba al mutahham malam ya fassara shi ke cewa al badin al kathirun la shine mutahham mutum mai jiki mai yawan nama a jiki sai mu ce ko tula da hausa ko to shi ba tula bane ba ba ƙato ku bai wala bil mukalsam mala ya fasara shi wal mukalsam al mudawwarul waja wato kuma shi ba mai takwarkin huska bane ba mai rokin huska bane kace kamar abu wanda yake diditaccen takwar to shi ne wana wala bil mukalsam huskar shi ba tukur ba take an gani sai ce wa kana fi wajihi tadbir wato a cikin fuskar shi akwai wani nau'i na ron kenan ba ron ba ne ɗari bisa ɗari ko ba dogo ba ne kenan tsakankanin ron ne da komai su ana fahimta da aka wasu malamai suna cewa idan aka samu a ce ga mutum nan huskar ya zama ron ron daidai suka ci wani alama ce ta jihar to musulmi isa'i ne suka yi suka bibiya ko suka ga wasu mutane wanda ga siffar sinan kuma suka siffantu da wani alawa ala suka ce mafi an gama sun yayi ron din nan gaba daya to akwai siffa ta jahilci a tare da shi to shi sallallahu salama huska ba ron bace kuma ba doguwa bace sai ya ce abyad a mushrab wannan ma ya gabata cewa fari ne amma ba fari ba kenan abyadun mushrabun bi humra fari ne wanda aka cakula shi da sha ba fari fat bane kuma ba baki bane a fari ne da ja a jikin shi da jajaja wani shi ne tanki annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin fatar shi a mushrabun ma ya fassara shi alladhi fi bayadihi humra kamar yadda muka faɗa a sai ce ada ajul ainihi ma'ana ada ajul ainihi a shadidu sawadin ainihi wanda wato bakin idan shi a cikin ido bari baki da wuri to wannan bakin to baki ne sosai yana da bakin idan shi baki ne wanda yake ya ciza ahadabul ashfar al'ashfar su ne gira wato gashin giran shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana masu tsawo ne ba gajeru ba ne ko kuma sun kakkarye ko kuma da zama babu su mana yana da cikakken gira kuma suna da tsawo sallallahu alaihi wa sallama mana giran shi kenan jalilul mushashi al-mushash shine a ru'usul izam kamar can hadisin da gabata mun ga cewa dakhmul karadis dakhmul karadis ma'ana mai manyan gabbai gabbai shi manya ne shi ne ma'anar jalilul mushash wal katat al katadu shine mujtami'ul katifaini wa huwa al kahin ma'ana nan gadon baya kenan wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato haka nan gabban shi ko kuma yace kafadin shi mahadan kafadin shi da damtsen shi su ma manya ne zaka idan za karanta shi jalilul mushash jalilul katat an gani kenan yana da gabbai manya manya kuma kafadin shi mahadar kafadar shi da damtsen shi su ma manya manya ajrad ajrad mana kishiyar ash'ar ne ajrad shine wanda ba shi da gashi mai yawa a jikin shi zu masruba ma'abucin masruba masruba wannan kalmar ta gabata huwa sha'ru daqiqu alladhi ka'annahu qadibun min as-sadri ila as-surra ma'ana akwai ni gashi wanda yake siriri wanda tun daga kirji yake tasowa sar har ya zuwa cibiya to wani ana kiran shi masruba to yana da yana da wannan gashi zu masruba yana da gashi tun daga kirjin shi sar ya tahi har ya zuwa cibiyar shi sallallahu alaihi wa sallam ta darasi mun cewa to wannan ba abu bane wanda yake abin kyama ko ko abun mamaki saboda su a lokacin su akan sa mayahi ne muna tafiya da kai ma na sai ɗan ƙasa kada ya gani ciki na daga komi na kuma rutar nasu da sauran lokaci yakan wasu abubuwa har ma abin na sama mayahin ya faɗi kaga za a ga cikin shi da haka rawaitar wannan ba abu bane wanda yake abun mamaki don haka dai yana da gashi tun daga ƙirjin shi har ya zuwa cibiyar shi shathul kaffaini wal qadamaini a shathul malice al-ghalizul asabi' min alkafai wal qadamai mana wato yatsotsin shi na da mana na hannu da kuma na kafuwa suna da kauri ba sirarru bane akwai nama a tare da su yana suna da kabri suna da kiba shine shatul kafai wal qadamai idza masha taqalla taqalla ai ma ne ce an yamshi bi quwwa kina sallallahu ya kasance idan yana tafiya to yakan tafiya da ƙarfi yakan daga kafafun shi da ƙarfi shi mana ta Allah sai yace ka annama yanhaqu fi sabr kamar wanda yake gangarowa daga wani tudu ka kalli sifar shi kaga zai kasance wato akwai takazan zanka a tare da shi ko kuma Allah akwai wani nau'i na gaugawa amma gaugawa da take tsaka tsakiya an gani domin shi dama komin shi mutawassiti ne Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana masu imani cewa wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan mana a cikin babu wa wancan gaugawa da take ta fita daga cikin tazarta kuma Allah ce waqsid fi mashika wa ghudud min sautik waqsid fi mashika mana ka taƙaita wajen tafiya ba a so ka rika gauga wanda yake ya fita daga cikin lissafi an gane ko da haka a cikin tahiyar musulama akwai nau'i na gaugawa amma wato bai huta ba daga cikin haddin iktisadi a cikin tahiya domin umar aisha ta ce kana hulku qur'an ko duk abin da gani a qur'ani an siffanta kyakkyawa kanu sallallahu alaihi ya yi kowa siffantuwa da shi kuma shi ce khairul umur awsatuha dukkan al'amura tsakatsaki shi da aka tafiye shi tsakatsaki ya ce ma'ana da dan gaugawa amma wanda bai wuce wannan ba an gane yana da sanda sahabai suke rawaitowa wato cewa idan suna tare da shi su suna gudu gudu to wani a cikin haƙƙin su su kamar suna gani yana gaugawa ne sosai har suna mishi da gudu amma shi a cikin haƙƙin shi ma'ana gaugawa da yake yana cikin tawassu ana fahimta ko misali shi kama a ce kai ne kana tafiya da yaron ka za ku ci masallaci dan shekara biyu shekara uku kaga a tafiya ka kai normal kake amma shi kuma a tafiya onin ta yake binka da gauga a haka ma dole sai kana a cikin daidaicen naka sai kana takaitawa sai ku ce tare da shi to kusan haka ne wallahu a'lam kina dan haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama idza masha taqalla'a ay masha bi quwwa ka'annama yanhaqu fi sabr kamar yana gangarowa daga tudu وإذا التفت التفت معه النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance idan zai juya to yakan juyawa ne ga baki ɗayan shi misali wani bukata ta kama yana so ga bayan shi to ba nan da yake kallo gaban shi na kallon kuma sai ya haka ta ga su barbata da ma kyau musamman musamman ga mutane waɗanda suke a manyan manyan mutane tana so kai wani abu ba wata bukata ba haka kawai gaban ka yana kallon nan jikinka amma wuyan ka kuma yana kallon baya musulun baya haka an gane ko amma sabanin idan in so yana so yawa ya dama da hagu ne to shi wannan ba in zai kalli dama ba sai kuma ya juya gaba ɗayan shi ya kalli nan ya a kamar ruwa in yana tafiya in zai kalli dama haka yake in zai kalli hagu mai kayan ya amma in zai juya baya to gaba ɗayan shi ki juya sallallahu alaihi wasallam shine wa iltafata iltafata ma'a baina katifaihi khatamun nubuwa wato tsakankanin kafadun shi guda biyu shi annabi sallallahu alaihi wasallama akwai tambari na annabta kenan insha Allah wannan akwai babi mai zawa za a yi babi mai zaman kanshi wanda yake magana akan wannan tambarin annabi sallallahu alaihi wasallama na annabta da bayani da abin da ya shafi shi bayan wannan babu shi za mu shiga babi na babu ma ja'a fi khatamin nabi sallallahu alaihi wasallam baban da ya zo ke bayani akan wannan tambari na annabta na sallallahu alaihi insha Allah zai zo na gaba dan haka dai tsakankanin kafadin shi guda biyu akwai wannan tambarin za ga maka yadda yake kuma za ga maka aina yayi kusa ya yi kusa da bangaren hagu din in kafadin shi ko na dama ne da an yi wannan bayani wa huwa khatamun nabiyyi kenan baina katifaihi khatamun nubuwa wa huwa khatamun nabiyyi tsakankanin ka faɗe shi akwai tambari na annabta kuma shi ne cikamakin annabawa shi ne na ƙarshen su bayan shi babu wani annabi wa kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wa kana lahu bi kulli shay'in alim rasul sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa daga shi aka rufe kowa annabta ajwadun nasi sadra annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa wato kyautar wato kirji abinda ake nini shi kowa yalwacacciyar kirji a lokacin da zai yi kyauta ya bada ya yi rahama ya yi rungume duk wannan salasalama yana yin su ne da wannan wato yalwar ta kirjin shi ba yana bari da tasannu ko kuma takalluf akwai abinda mutum zai yi shi ya takura kai shi ne zai ba da kuɗi sai ya ji kamar za a makuri shi sai ya ba da kuɗi zai wani abu kyakkyawa sai ya ji wahalar shi ba haka yake ajiyodun nasu sadaran ya fi kowa kirji wanda yake yalwacecce mai bewa mana duk abin da yake kyakkyawa na bayarwa na da san kawai haka yake yin shi kamar yana nuna shi babu wahala ko ɗaya wa asdaqun nasi lahaja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yafi kowa gaskiyar zance gaskiyar magana da haka ko lokacin da ya taso kafin ma a aiko shi ya zama annabi shi ne wato suna mashi laƙabi da al'amin yardadde wanda yi kowa magana ta gaskiya wa aliyanuhum arika annabi salama shi ya fi kowa ɗabi'a wadda take tausassa ɗabi'a shi tana da taushi babu kausasawa babu takurawa a cikin dukkan al'amuran shi gaba ke da ɗabi'ar da Allah ta'ala ya mishi ɗabi'a ce ta tausasawa wa akramuhum ishra annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi yafi kowa karamci wajen zamantakewa da abakantaka da kuma rayuwa wato ya zo a wata ruwaya wa akramuhum ashira idan aka ce ashira dangane to kowanne ka fasara duka ma'ana tana bada shi fi kowa iya zama da mutane kuma shi fi kowa wato kabila ko kuma dangane mafi karamci mafi ɗaukaka mafi daraja sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ahu badihatan habahu man ra'ahu badihatan ana ma fasara ba wal ishra yace as-suhba wal ashira kuma as-sahib badiha bi ma'ana al-mufasha'a duk wanda ya gan shi ki ci kawai farkon gani idan ka gan shi to habahu mutum sai sai ya kurjinin annabi sallallahu ya kama shi duk wanda ya fara gani shi to sai ya ji kurjinin shi ya kama shi an gane ko ka ji cewa kana jin kurjinin shi kana jin wani nau'i na shayi game da shi wannan marra'ahu bajihatan habahu sai ce wa man khalatahu ma'rifatan ahabu amma duk wanda ya gwamayu da shi yayi mu'amala da shi ya zauna da shi yau da gobe to kuma zai so shi saboda irin abubuwan da zai gani wanda za su ja shi zuwa ga me dole dole ka so shi in kana kin shi ko baka san shi ba amma in dai ka san shi to dole ka so shi to farko kana iya haduwa da shi to kurjini zai kama ka shaye shi zai kama ka amma daga kayi mu'amala da shi kun zamna da shi an kwana an tashi shi kenan sai ka ji cewa ma ashe babu wani mai saukin hali mai ko ma'ana a zama wanda yake mafi kyawu mafi daɗi kamar shi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na itu wato duk wanda zai siffanta maka annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana na itu shine wasifu duk wanda zai siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zai ce lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam sai kaji ya ce maka ai kafin shi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan ya gan shi to bai ga ba wani mutum kwatankwacin shi wani suka ce wani kiran shi duk mai siffanta shi zai siffanta shi amma yana ji a ran shi cewa bai kai makura ba wajen wannan siffanta shi duk irin kyawawan al'amura wanda suke tare da shi na ɗabi'u na halitta da na kaza kaza duk mutum da ya siffanta sai ce lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu daidai da ɗai tun da nake ban taɓa gani shi ba kuma ban na tsammani na taɓa gani irin shi bayan shi a wannan shine kenan a hadisi na bakwai a cikin wannan littafi sai mu je hadisi na gaba hadisi na takwas حدثنا سفيان سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسين بن علي قال سمعت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصرف لي منها شيئا أتألق بها فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر وتحديثنا تتوحي زواج الشيش كنزام المكرم تاشي مركتها القصر hadisin da har ya kai ƙarshen shi inda shi imamu tirmizi ya dakata sai ya ce wa ya buda'u mallakiya bi sala a nan ya dakata zama hadisin yana da tsawo imamu al'albani a cikin littafin shi muhtasar na shamailu muhammadiyya wannan inda ya ikhtisarin shi ya zo da wannan hadisin amma sai ya ɗauko dukkan hanyoyin shi gaba ɗaya mana ya kawo shi a cikin ruwa ya guda shi ne taƙaita shi gaba ɗaya shi ya kawo shi ya ce da farko saboda haka da isnadi guda ne shi ba muturmuzi hadisin ya jazza'a shi kowane babi idan ya ga abin da ake bukata sai ya kulla babi sai ya zo da shi da shi ba muturmuzi da ya ga wannan imamul albani da ya ga cewa hanyar guda ɗaya ce sai ya ga mota gaba ɗaya ya zubo shi ta shi to bayan haka yana cewa wato ya yi wannan ne ijtihadan minhu sun da ya ga waya ɗaya ce hanya ɗaya ce kuma daga baya sai ga cewa a kai a shi akwai waɗansu malaman da suka koro hadisin tun daga farkon shi har ƙarshen shi yake godiya ga Allah akan haka to shi ma wannan hadisin hadisi ne da ifi ibn sa'ad ya rawace shi a cikin at-tabaqatul kubra haka nan da imam al-baghawi a cikin sharh sunna imam al-baihaqi a cikin ad-dala'il da ibn adi a cikin kamil alkamil fi du'afa wa da'afahu al-allamatul albani fi mukhtasar ash-shama'i naga shi wannan hadisin yana da rauni wato akwai majhuli a cikin isnadin shi kuma da shi ma dai akwai waɗansu illolin daban a cikin shi wannan isnadin wannan hadisi da haka ne hadisi ne da yi amma shi ma wato kun gane hadisi wancan wanda ya gabata kusan dukkan jumlolin da muka ji sun gabata a cikin hadisai ingantattu to shi ma za ka cewa mafi yawa sun gabata a hadisai ingantattu waɗansu kuma za su zo a cikin wasu hadisai ingantattu da kare malamai suka ta zauwa da su kuma suke kokarin sharhin su a cikin littattafan su daban-daban yake cewa a wannan hadisin alhassan bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato dan fatima dan ali bin abi talib shi wannan alhassan Allah ta'ala ya karrama shi da ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama amma a lokacin yana yaro dan kararrami kasan yaro yakan iya kiyaye waɗansu abubuwa waɗansu abubuwan kuma ba zai iya kiyaye su ba domin suna ƙanana annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi alhassan bin ali sai ya ce sai na tambayi khalina wane ne khali dan uwan mahaifiya dan uwan mahaifiyar mutum ana kiran shi khali namiji kenan kuma ta ce sai a ce mata khala amma dan uwar uwa ce ko kuma ɗan uwar uwa kenan ɗan uwar kai uba amma da ammi kenan wan babanka da kanin babanka shi wani ammin kai wan babanka kai yan babanka da kawa baka wani amma ce amma in bangaren uwa ne to kanan mahaifiyarka da wanta shi khali ne in kuma mace ce kenan yin mahaifiya ko kanwata khala to shi wannan yake cewa sa'altu khali na tambaye dan uwan uwata domin shi wannan khalikin sunan shi hind bin abi hala shi wannan hind bin abi hala kamar yadda imam al'albani ya yi bayani a can cikin muktasar yake cewa wa inna ma kana hind hada halan lil hasan li'annahu aku ummahu min ummiha wato shi wannan hind bin abi hala dan uwa ne na fadima na bangaren mahaifiyarta shi dan khadija ne shi hind bin abi hala dan khadija ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam matar shi ta farko to agola ya zo gida na sallallahu alaihi wasallam da sallama ya arme ta ma da shi aka zo gidan to baya annabi sallallahu alaihi sai ya sami yaya tare da ita khadija to kaga waɗannan yayan ai shi wannan hindi din ai dan uwansu ne amma na bangaren uwa an gane ko to shine alhasan bin ali yake cewa wato na tambaye dan uwan mahaifiyata kenan dan uwan fatima wanda suka haɗa uwa ke sai ce wa kana wasafa ya kasance mutum ne wanda ya iya siffanta abu kasa mutane sukan shan bamban a wajen iya bayani wani zai ta zawa wuri sau goma sau ashirin sun kace mishi dala ya wurin da yake sai ce kai akwai ɗan karen ke kawai sai sa nukuta daga nan shi ke shi kuma wani zai zo jumla ɗaya wani kuma in ya ga fara gaya maka ai wuri kazan nan kaza ne kazan shi ma kaza ne ya siffanta maka shi wannan na farkon da ya kasa ba da labarin wannan wurin ko siffanta ba ne ce kai akwai ɗan kare kyau ya tsaya duk abin da wannan ya hudu sai ce eh haka ne amma shi ba zai iya ba ba da wannan bayani to shi wannan hindu ibn abi hala mutum ne wanda Allah ta'ala ya bishi baiwa iya siffanta abu to shine al-hasan bin ali sai ya tambaye shi an hilyacin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam game da ado na annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya kiraye shi alhiliya yana nufin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta halitta amma ya kiraye shi ado kusancewar annabi sallallahu alaihi wasallam komai shi ado ne komai shi kyakkyawa ne ya kai makura wajen ado ga adam shi yasa ya zo da kalmar hiliya an gane ko amma asalin hiliya ado ne kamar ya zo da ita yana nufin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kun nashi ado ne a gari sallallahu alaihi sai ce wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'a inji al-hasan yace ni ina bege ina so ina kwadayi shi wannan hindu ibn abi hala kwararre wajen siffanta abu yace ina so ya siffanta mini wani abu daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama ata'allaqu bihi mana wanda zan in san shi in kiyaye shi kuma wato in amfana da shi bari suka ce wani ke nuna mahimmancin wato karantar ko kuma bin diddigi da kuma kokarin sanin duk wani abin da ya shari'a na sallar sallama na sifofin shi da irin abin da mutum zai ribanta a ciki da kuma wato sanin nashi ba karamin al'amari ba ne a wajen mutum musulmi da haka kenan shi wannan bayan can ya gaishe yana yaro to amma bai koshi ba akwai abubuwan da yana buƙatar bayanin su shine zai tambaye shi faqala sai hind ibn abi hala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yace ai annabi sallallahu alaihi wasallama fakhman ma'ana mai girma ne dukkan halitta da Allah ta'ala ya mishi ta kai makura wajen cika da kyawu hanzala salama mai girma ne mufakhaman kuma abin girmamawa ne wajen sabon shi yana shi mai girma ne kuma abin girmamawa ya tala'ala'u wasu wato fuskar annabi sallama ta kan ƙyalli tana walak walak tala'alu alqamari lailatal badr sai ce irin haskakawa da walƙawa na wata a daren da yake goma sha biyar a lokacin da ya kai cikar shi da kuma cikin hasken shi to haka annabi sallama yake ƙyalli yake haska aqwala min al-marbu' wato ya fi tsaka-tsakiya tsawo dama can wato duk inda suka ce nesa bin ɗawirin ba'in wa labin kasir amma su ce a ila tuli akram an sala salama shi ba mai gajere ba ne shi ba dogo ba ne amma ya fi kusa-kusa da ne tsawo ina za a zo a ce maka ka ba da kawai tsawo da kishin da ka kawo tsaka-tsakiya tsakankanin mai tsawo ne ko gajere ne to me za ka ce ta za ka yi mai tsawo ne an fahimta saboda ya fi kusa da tsawo amma da aka ce ka yi bayanin sai ka ce to shi ba dogo ba ne zalbe ne kuma shi ba gashiri ba ne waɗannan sufofi gaba ɗaya duk hadisan da suka gabata sun yi ittifaƙi game da me haɗuwa akan wannan sifa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa aqwala minal marbu' mana yayi tsaka tsakiya tsawo wa aqsara min al-mushazzab kuma wato ya gajarce game da mutumin da yake zallabe ke kuma gajere mara nama a jiki ramin to ya yi ƙasa ga mutumin da ya tsawo yawa kuma ya rami to ya zaka ga mutumin gashi nan dogo ne kuma ramin to ya yi ƙasa da wannan gobe da tsawo kamar yana so ya ce maka kenan wato dogo ne amma kuma jikin shi da tsawon shi duka ya yi daidai da tsawon shi an gani shi ne wa aqsara minal mushazzab kenan wato tsawon shi bai kai ba wanda yake dogo ne zalbe bai kuma ramimmi abin akwai nau'i na muni da kuma na wajen kallon shi da sauransu azimal hama ma'ana kan shi ba mai karamin kai ba ai can ya gabata ko dakhmur ra'as ma'ana dakhmur ra'as ba mai karamin kai ba an gane to azimul hama nafsu shi da wancan ma'ana ma'ana shi ba mai karamin kai bane dan kararrami kuma hallau ba babba bane wanda ya fice har yayi muni kai shi madaidaici ne rajilar sha'ari wanda wato gashin shi sabkekke ne kuma ba kamar yadda ce ya gabata wancan hadisin ba mai siri siri wanda da ya yi tsawo kuma ba wanda ya cakule ba ne mana akwai nau'i mala na cakulewa da kuma tsawo a ciki enin farakat a ƙisatuhu farakaha a wata ruwaya wannan a ƙisatuhu ya zo a ƙiƙatuhu a wata ruwa badala a ƙiƙatuhu wato anasar salama idan gashin shi ya yawaita har ya kai ya kan iya raba shi biyu to ya kan raba shi an gane ko kenan ya raba shi biyu share ɗaya a nan share ɗaya ya ce wa illa in kuma ba haka ba kenan bai kai ba ya raba shi biyu fala yujawizu sha'ruhu sha'amata uzne fala yujawizu sha'ruhu shahmata uzrihi in ko bai kai ba inda zai raba shi biyu to in ba haka ba to gashin shi baya huce tuwon kunne shi kamar da ya gabata sai ya ce iz huwa waffarahu kenan a yayin da ya zama kenan ya cika shi ya zama alwafa domin ga cewa nau'uka na gashi kala uku ne hadisin da ya gabata to akwai alwafu kenan shine gashin da zai sauko ya zo zuwa tuwon kunne to ko ya zama bakin nan ko kuma in ya huce wannan in ya kai ya raba shi ga annabi sallallahu ya kan raba shi sai ce azharar launi azharar launi kamar yadda ya gabata ne ma'ana bayazun ne mushrabul bihumra fari ne wanda yake an gwamaya shi da jajaja wasi aljabi mai yalwacaccen goshi ne goshin shi ba ya yi ba tsini ba an gane ko ma'ana goshi ne wanda yake yalwacacce nan ba mai tsini ba ne a zajjal hawajib a zajja shi ne ƙausul hajibai ne kuma da albani ya fassara shi ƙausul hajibai ne alhajib shi ne gira to giran shi ba a tsaye ba suke haka a meke an fahimta kenan sun yi haka sun yi ƙaus sun yi baka girayen shi sallallahu alaihi wasallam shine azajjal hawaji sawabiga fi ghairi qarn ma'ana sawabi su waɗannan giran nashi cikakku ne ba kasa abu nashi daga giran wani wuri ya dan huto wani bai cika ba dai sai an yi dan maleji in mata ne haka ya dan sa jagira dan aga cewa kamar ya cika wurin sai go nashi nan ya huto nan ya yi cawali nan ya huto to shi nashi wato giran shi ya yi ɗan baka kuma cikakku ne fi gairi ƙarin a ƙarin mal ya fassara mana shi cewa wato shi ne giran da ɗan uwanshi zai haɗu da ɗan uwanshi akwai wanda giran tun daga nan ya taso har nan akan samu an gane ko sai yana askiya yana dan gyara dan daidaita ne to shi na shi sun yi baka kuma sun cika amma ba su haɗe ba ya ce bai na huma irkun yudirruhu alfadu tsakankanin giraren shi guda biyu akwai wata jijiya yudirruhu alfadu yake cewa yusayyiruhu al-ghadabu mumtali'an dama kamar da albani fasara cewa wato idan yayi hushi dama shi baya hushi illa idan tuhikat hurmatullah baya hushi sai in an taba wani janibi ne na Allah amma idan shi ne don wani abu shi baya hushi sallallahu alaihi to idan aka intihakin wata alfarma aka keta wata alfarma ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam baya wasa kuma yakan fushi to in yayi fushi akwai wata jijiya wadda take bayyana a tsakar tsakanin gidan shi guda biyu sai ta kumbura idan jini ya buga kasa mutum yi zuciya in yi husata ga jijiyoyi sun tashi kuma jijiyoyi za ga cewa sun bayyana to tsakankanin gidan shi guda biyu akwai wani jijiyar wanda idan ya fushi ta kan kumbura aqnal irnayi al'irnaini malaka cewa ƙulul anfi ma a dikkati arnabatan wata nasarar salama hancin shi mai tsawo ne mai tsawo ne wanda kuma tsinin nashi bai huce geji bai huce mana kasa akwai wanda mutum hancin zai wuce amma tsinin kuma sai ƙara tsawo sai sa wani ɗan muni muni an gane to nashi mai tsawo ne amma kuma wato tsinin bai huce iyaka lahu nurun ya aluhu ya ce wannan hanci nashi akwai wani haske a bulbushin shi in ka kalle shi za ka ga yana kyalli yahsabuhu man lam yata'ammal asham wato wanda bai lura ba sai ya zaci cewa wannan hanci na sallama asham ne ashamamu kuma fil anfi huwa irtifa'u qasbihi qasbil anf ma'ana a samu karan hancin ya tashi yayi tsawo ma'astiwa'i a alahu saman shi kuma ya daidaita wa ishrafi arnabatihi kuma tsinin ya fito to wanda bai zaci in ka ga hancin nashi kyallin da yake sai ka zaci wannan siffa gare shi alhali kuma ba shi ba haka yake ba kenan hanci ne madidici an gane ba shi da tashin nan sosai kuma ba shi da wannan tsawon kowannen madidici ne da tsawon shi da girman shi da tsawon tsinin shi kowanne daidai daidai ne sallallahu alaihi wasallam sai ce kathar lihiya rasulullah sallama yana da kakkauren gemu gemun shi yana da kauri yana da yawa kuma yana da tsawo haka duk wanda suka siffata na rasulullah sallama suka siffata shi malamai suke cewa wato yana daga cikin cikar sanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma alamar san shi da biyayya da shi in ka ji an ce ga wata sifa ya siffanta da ita ko da bai umarni ba ya kamata a ji kana son wannan sifa ya kamata ka siffantu da wannan sifa to sai ga wasu suna da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallama amma ga wannan sifar ba su fita da ita ba bal ma annabi sallallahu alaihi wasallama umarni yayi wafuril liha yace ku cika ku cika gemu bai ce shi ya siffanta ko da a ce bai umarni ba in dai kana son shi da gaske to ya kamata abin da kai an ce haka yake kai ma ka siffantu da shi to balle kuma ga shi ya zo ya yi umarni cewa a cika kenan mutum ya bar gemu kuma a wasu hadisai ya bayani cewa wato cire gemu sifa ce ta yahudu da nasara da majusawa sai ke cewa khaliful yahuda ku sa'a ma yahudawa wafirun liha ku ku cika gemu ba za ka musamman mutanen da suke da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallama da'awa sai mu ce ta ƙarya ce a baki za a faɗa amma za ka same su wannan sifa ta gemu hatta manya-manya daga cikinsu hatta malamai wala ba kowa yake cika shi amma abin da yake ba da maki sai ga wannan shi in akwai wani shugaban shi na wata ɗariƙa wanda yake bi za ka ga yana koyi da shi hatta irin askin da shi wancan yake yi za ka irin ta yake yi yanzu akwai wani shayin daga cikin wanda ake bin in ya zo gemu nashi haka sar yake mishi kamar tsayuwar wata hakan shi to za ka samu duk mabiyan shi wala irin shi suke kamar yana nuna cewa wato da'awa ce ake ta ƙarya shi ma inda a ce yadda kake san wannan shehu haka ya sanu sallallahu alaihi wasallam da kai irin shi laqad sallallahu alaihi kathal lihiya mai kaurin gemu ne cikakken gemu yace sahalar khaddai ne mai sauka saukan kumatu ne ma'ana kumatun shi ba su huto ba haka kasar da samun shi kumatun shi sai su huto sosai haka ko to su kama tun shi ba su huto ba kuma ba su shiga ciki ba sahalin khaddai ma'ana kuma tun shi sauƙaƙa ne madaidaita ne sallallahu alaihi wasallam dali alfami dali alfam kamar albani ya fassara shi alwasi wal arabu tamdahu dhalika li anna si'atahu dalilun ala al fasaha wato annabi sallallahu alaihi da li alfani bakin shi ba karamin baki ba ne ba tsukakke ba ne saboda karamin baki a namiji baki zama tsukakke ta wannan akwai sifa ce mummuna ga namiji da haka bakin shi mayalwaci ne madaidaici ne kamar da su larabawa ma'ana wato sukan yaban wannan a samun mutum wanda bakin shi ba ɗan ƙararrami ba ne kuma ba babba ba ne wanda ya wuce iyaka an gane har ma suna cewa wannan alama shi ne fasahar mutum da iya magana shi a zama bakin shi madidici ne ba su kake ba مفلج الأسنان imam albani ke cewa alfalju infiraju ma bainal asnan shine muflajal asnan ma'ana haƙoran shi akwai wushirya za mu ce akwai tsakani tsakankanin haƙoran shi an gani ko tare da salama tare da cewa annabi salama ya hana mutum kai da kanka haƙoranka kamar irin wannan haɗe kai ka zo ka buɗe su da kanka da wannan tabiyyar khalqillahi canza halitta Allah amma in Allah ya maka shi to shi kenan ko mana sifa ce kuma kyawu ne ado ne ga mutum daƙiƙal masruba wato wannan gashi na kirji ko kuma ce na gaba tun daga kirji shi na kira masruba malamudin mun gan shi a hadisai da dama sun gabata cewa tun daga kirji har ya zuwa cibiya to yana da wani gashi wanda yake sarriya ta haye zuwa ƙarshe ka anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fidda imam al-albani yake cewa aljidu al-unuq al-unuq shine wuya kai ka ce wuyan shi shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-dumya al-dumyatu as-suratu al-muttakhadha min ash au gairi mana yan tsana wadda za a yi ta da kamar haƙorin giwa wani yana zaka shi a yi abubuwa masu kyawo masu ado masu ƙyalli to wuyan shi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce kamar wannan ne sai ce wal muradu annahu fi'tidal shi ne sallallahu alaihi a wajen daidaito wa husna hay'a da kuma wato kyawun yanayi wa kamal da kuma kammala wa ishraq da kuma wato kyalkyali da haskawa kai ka ce kamar wato tsanar da za a yi ta da wannan haƙorin na giwa kan aka yi shi daga ayi walƙiya yake kyawu yake to haka annabi sallallahu alaihi wasallama wato wuyan shi yake kenan fi safa'il fidda kenan kamar irin kallawa na azurfa mu'tadilil khalq annabi sallallahu alaihi wasallama shi mai daidaitaccen halitta ne badin mai jiki ne mutamasik wanda yake jiki kamar mai ba su kike ba albani ya fassara cewa albadin as-saminul mu'tadil mu'tadilus sam ma'ana mai jiki ne wanda yake mai daidaitaccen jiki kaga wancan hadisin da ya gabata ga ya ce mana laysa bil muhattam ba mai jiki ba ne to kuma ai ba ramin ba ne sirri a nan da ya ce maka badin mana yana da jiki ba ramin ba ne kuma ba jiki ba ne wanda ya zarta sai ce sawa albaqni wasadar shi alaihi salama mai daidaitaccen kirji da ciki ne an fahimta wanda za a ga cewa cikin yakan fitowa ko irin sai har ma ya wani muni ga ciki nan tururu a gaba haka to shi salama ba haka yake da kirjin shi da cikin shi duka daidai suke ari da sadar mai yalwacecce ne mai faɗaɗɗen kirji ne shi ma ba tsukakke ba ne ma'ana duka waɗannan sifofi da waɗanda suka gabata duka suna nuna maka irin wato kyawun diri da halitta da Allah subhanahu wataala ya ma'anar sallallahu sallama dukkan wani abin da ake bukata na dan adam na cika da ƙarfi tanu Allah subhanahu wataala ya ma'anar sallallahu alaihi wa sallama shi ya ce ba'i da ma bainal mulki bai shi wannan jumla ta gabata wato tsakankanin kafaɗin shi guda biyu akwai tazara mana ba mai tsukakken kafaɗa bane mana yalwacicce ne madaidaici ne dahmal karadis ita wannan jumla ta gabata mana mai wato girman gabai gabai shi manya ne ba ƙanana ba anwaran mutajarrad imam labari yake cewa ai nayyirul udu al mutajarrad an sha'ri aw an thawb wato nabi sallallahu alaihi wato duk inda ya bayyana a jikin shi ko kuma mana abu inda ya bayyana a jikin shi wanda tufa bai rige ba za ka ga yana kyalli yana haskawa ko kuma wato bancin wuraren da aka bayyana cewa akwai gashi a gare su sauran jikin nashi inda babu gashin mana yana kyallawa yana haskawa shi ne ce kenan a nairul udu al-mutajarrid an sha'ar au an thawb موصول ما بين لبة والسربة بشعر يجري كالخط وتو اللبة وكما اللبة بفتح اللام موضع الثغرة فوق الصدر وتو يرجم متن أنا أنا سامو أيوان دون دون كورميغو كوا تركان نون كبدا بيا كون دون كورمي أنا يوا لبة بقى kenan wannan abin wannan gashin nashi masuruban nan takan gangarowa kenan ma bayyana labba wa surra da kankanin wannan koramin na'am kenan tun daga nabba yawa kenan tun daga kaman me za mu ce karankarami to tsakankanin kirji dai da ke na'am kenan tsakankanin wuya za mu shi kenan ya kai har zuwa wuya na'am kenan tun daga nan akwai gashi na nan sallallahu sallama kenan bi sha'arin ya jiri kal khatti wannan gashin yana tafiya kamar kurtu har ya zuwa wato cibiyar shi arista da yayi ma'ana nonunan shi guda biyu babu gashi a cikinsu walbaɗan da cikin shi min masu wa zalika banda waɗancan wanda aka ce akwai gashi kaga an ce tun daga wannan labban har ya zuwa cibiya ko na an ce akwai gashi to banda shi kenan sauran babu gashi a cikinsu sai ce ash'arar zara'ai au al-zira'ai ash'arar zira'ai wato zira'in shi guda biyu akwai gashi kaɗan amma ba mai yawa ba wal manki baini ma'ana da kafaɗu wa ala sadr da kuma saman kirji kina waɗannan su kaɗai wanda akwai ɗan gashi kaɗan amma sauran abubuwan duka ma'ana babu da gashi babu gashi a cikin shi tawilan zandai annabi sallallahu alaihi wasallama wato waɗannan zira'ai shi guda biyu asfal zira' ana akwai kashi to zira'in shi ba gajeru ba ne mana suna da tsawo an gane ko wanda suke nuna cikin halittar mutum rahabar rahati wani hadisi ko ya kare yau bari mai goga mai shi rahabar raha annabi sallallahu alaihi mai fadin hannu ne mana hannun shi ba karami ba ne eh tahin hannu ba tahin hannun shi ba karami ba ne kenan fadi gare shi game da muka cewa suna da tuwo amma kuma suna da suna da faɗi shatnal kafaini wal qadamain wannan kuma ya gabata cewa tafin hannun shi guda biyu kuma da kafafuwan shi mana suna da na suna da tuwo amma kuma wannan baya sa akwai kaushi tare da su sun fi komai taushi sa'ilal atraf aw qala sha'ilal atraf kenan kowane kalmomin guda biyu ma'anar su ɗaya ne ma'ana atraf wannan ya tsuna shi da kuma wato ya shi na hannu da na kafa duka ba ga shiru bane su su ma duka suna da tsawo da kuma sauran sassan jikin shi akwai fasarori a kasa kawai za mu wuce su saboda lokaci na to hadisin da sauran shi insha Allah kenan muna iya tsayawa a nan darasin muka sai mu dora daga da muka tsaya daga cikin wani hadisi na assalamu alaikum a takaice me fa'idar wannan annabi iya da hanci kaza baki kaza ka faɗa kaza duk wanda ake faɗa shi ba fa'idar shi sunan mutum zai ce ya mulki annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ka san akan ta annabi ga siffar shi da yake da Allah halice shi misali Abdullahi bin Abbas na zo mai tambaya na ga manzo Allah a cikin mulki abu ne sananne annabi ya ce an gani a mulki ni ka gani shi dan bai kama da ni to amma waye zai san annabin ne gani sai wanda sai annabi ibn abbas ma tambaya wa siffanta mu wanda ka ganin an ka siffanta mu daga siffa ana ce wannan annabi ne ka gani kenan nan yanzu mutum ya ka ce siffa siffa annabi ga da annabi yake ga bakin shi ga hancin ga dukkan da kenan inda daga annabi a mulki kun shi ka gani amma wanda bai san annabi ko ganin shi dan mai zuciya ma shi annabi ne kuma ya ce ki kenan wanda ya san annabi ne ya san siffofin shi to an ga wannan kun annabi gani shi dan bai kama da shi shine kuka adam bayani muhimmancin sanin siffa kenan jazakumullahu khair Allah saka alkhairi kina dai insha Allah sauran sufofin insha Allah zamu gansu a darasi na gaba da kuma sauran hadisan da za su zo wanda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته